العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والآحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بيان هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha hudu ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da uku ko? muna laiturwa ko? ha? ya yi daidai da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida kenan muna turuwa mark david batis wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasin mu ko shine zaman mu na goma sha hudu a wannan shekara a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alkur'ani a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul kahf ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu baki ɗaya akan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karatuttukan da sauran ibadunmu baki ɗaya su zama na mu duniya da lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga ariya da kuma abin da ya shahi muna hijji. Ya sa da abin da za mu a cikin addini muna yi ne don neman yarda shi kuma muna roƙo umin ya karɓa mana. Wanda jiya mun tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa mun tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kazalika ba asnahum ya ta sa'alu bainahu Allah yake cewa kamar haka ne sai ya tadar da wannan samari wannan matasa wanda suke a cikin kogo Allah ya ce don su tambayi junansu ƙala ƙa'ilun minhum kam labistum sai ɗaya daga cikinsu yake cewa mun ɗauki wani lokaci a shiga mu wannan kogon suka ce qalu labisna yawman aw ba'da yawm bai wuce yini ba ko kuma rabin yini abinda muka yi qalu sai suka ce rabbukum a'lamu bima labistum Allah shine mahi sani dangance da lokacin da kuka dauka fa ba'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha aska fa aman falyatikum birizqin minhu waliyatalaffaf wala yush'iranna bikum ahada suka ce sai ku aiki ɗayanku da kuɗinku ya shiga cikin gari ya samo muku abinci daga wannan kuɗi da kuka bashi sannan ya lallaba kai ya yi abin da za a gane cewa ku ne wannan matasan da kuka gudu don ku tsira da addininku muna fahimta ko? to mun ci gaba da wannan aya har muka shi inda Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa wa kazalika a'sarna alaihi ai kamar haka ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tada wannan matasa a wannan zamani bayan shekaru sun wuce don ya nuna al'umma wannan zamanin shi Allah mai iko ne akan komi da ya alamu anna wa'adallahi haqqun dan su san alƙawalin Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiha kuma su sani dangance da lamarin kiyama babu shakka babu kokonto kiyama abu ce wanda Allah subhanahu wata'ala har ya tsara yadda za ta zarce har ya tsara yadda kiyama za ta gudana baki daya Allah yake cewa iz yatanaza'una bainahum lokacin da suka kasance suna mi suna jayayya a tsakankaninsu kamar yadda jiya muka ce jayayya malumai sun yi ta maganganu da dama sun ce abin kaular raje shine suna jayayya kan al'amarin da ya shahi matasa faƙalu bunu alaihin buniyana ai mun ce da matashin na ya shiga cikin gari ga yadda al'umma suka zo ko har suka tada su a cikin kogon su ko to yanzu da suka shiga kamar yadda jiya muka kawo kusan maganganu guda uku da suka shiga ba a ƙara samun labarinsu ba sai suka ce to saboda haka wadda malumai suka ce wannan magana ya nuna cewa magana ce wadda ta hito daga bakunan masu ilimi muna fahimta saboda mai cewa suka yi faƙalu bunu alaihin buniyana kamar sun yi magana a babin shawara to muna kallo a tada wani gini wanda zai ba wannan matasan wanda zai sa shamaki wanda zai ba su kariya akan wannan kogon da suke ciki sai suka ce rabbuhum a'lamu bihim ubangiji wannan matasan shine yake da cikakken sani shi yan sanin menene ya dace da su muna fahimta ko sai Allah ya ce qala allazina ghalabu ala amri to sai wanda suke da wani jayi kamar yadda muka ce malumai suka ce su ne sarakuna ko ka ce su ne masu mulki na lokacin suka ce lanar ta hizanna ai tabbas za mu yi gini lanar ta hizanna alaihi masjida za mu yi gini na kamar ka ce masallaci tun da munan masallaci shine wurin bautan amma in aka ce masjida malumai suka ce yana nihin duri na bauta ko kuma wurin da ake yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada to su a wurin su sai suka ce su sarakunan suka yi magana wadda malumai suka ce wannan magana ce wadda take cike da izza irin yadda shugabanni ko sarakuna suke magana su wa'annan aika ji yadda magana su ta kasance ko kamar yanzu misali in sarki zai hita ko kuma gwamna ko shugaban ƙasa ba yana tafiya tare da mukarraban shi ba za ka gani cikin mukarraban misali in gwamna ne zai hita ko kuma sarki za ka ga watakila akwai malami ko sannan akwai dogarai akwai waziri akwai hakimi akwai wane ne ko to malumai sai suka ce nan malumai ne suka ba da shawara masu ilimin sai suka ce ai gini na takanga kawai to yanzu shi kuma mai mulkin da ya tashi daga baki sai ya yi magana irin ta masu mulki shine irin magana wadda take cike da izza yace lanat takhizanna alaihim masjida za mu gina wurin bauta a nan bai ce za yi gina ba muna fahimta ha shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa qalal ladina ghalabu ala amrihi ai wanda suke da ƙarfi wanda suke da rinjaye wanda suke da iko a lokacin sai suka ce za su gina wurin bauta a wannan wurin na matasa wanda kamar jiya wannan wasu yana daga cikin wata gaba da wasu suke hakewa da ita ka abin da ya shahi gini akan kabarika da sauransu wanda sanannen abu ne wurin ahalin suna cewa wannan abu duka ya saba matafarki na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo lokacin da annan Muhammad sallam yake bishin lahiya na ban kwana ga hadisi Imam al-Qurtubi ya kawo yake yana saura kwana biyar annan Muhammad sallam ya bar duniya yana jan abu ruha yana janyewa ciwo yana cin shi yake cewa ai Allah ya cine ma Yahudawa da Nasaru albarka saboda mi yace sun riki kaburburkan annabawan su wurin bauta shine malamai suka ce annan Muhammad sallam wannan cinuwar da yana tsoratar da al'umma shi su ma kansu yi hakan sannan da hadisai da dama wanda suka zo kamar da muka ce zamu zo karatunmu na ahkamul jana'iz insha Allah ta'ala mu yi wannan bayanin kenan gini ba a so ma kabari ya wuce ya wuce wannan haka ko da tilin kasan nan da ake ba a son tilin nan yayi yawa kamar yadda Imam al-Qurtubi nan da wata magana yake cewa so ana son a mai da shi kabari shine me ake cewa boda ko shine masabki na harko daga cikin masabkai na lahira haka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga an kai ka kabari to kai yanzu ba duniya ba kake kana ina ne kana barzakh wata rayuwa ce can ta daban ita ma muna fahimta to sai ce babu kyau a zo a gi a yi a cika kyalkyali a cikin makabarta a rinka kawo irin abubuwa na duniya a ciki yace babu shakka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da wannan ya kore wannan baya daga cikin addinin shi hallau yana daga cikin abinda wannan aya take nuna shine kowane lokaci kam in dai masu mulki ba su fahimci addini ba to za su rinka kama karya a cikin lamarin addini ban san kun fahimta ba ko a gidanka in ba Allah ya taimaka ka fahimci addini ba matarka ba da isa ta ce Allah ya ce annabi ya ce a cikin gidan ba ko ba haka nan ba saboda me za ka nuna kai kai kai kake da iko sai ka ce ke ni za ki mawa'azi ko ke ku irin dai maganganu na izgili shi yasa kullum ake so ya zamana wanda za su jagorancin al'umma yanzu kasance suna da ilimi na addini sannan suna da jarumta ko da kana da ilimi na addini in dai ba ka da jarumta to shugabanci ba aikinka ba ne saboda shugabanci yana buƙatar mutum jarumi saboda ni abubuwan da suke hitawa kan lamarin shugabanci aka ba wani irin bai dan sahin sahin nan kuma al'umma za su yi ta abin da suka gada ba ko kuma in aka ba wanda ya cika kuna kwarai al'umma su ma su gane babu kyau kamar yadda lokacin da Umar ya amshi mulki sai mutane suka yi ta cewa kai kai kai kai kai lallai Umar Umar saboda mi an ce Umar yana da zahi ko sai Umar ya ce na zauna gaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan irin abin da kuke kallo a haka yace manzo Allah bai taba ce mini in bari ba muna fahimta yace abin da yake kuke gune shine mi yace wahayi ya yanke bari mu yi Hausa da za ku gano yace duk uban da ya iskanci yanzu za mu hukunta shi gwalgwadon iskancin shi gwalgwadon shegantakar da kai haka za mu ma hukunci da ne yake da kai wahayi in kai sai Allah ya ce a ba haka bane ga yadda abin yake ko ba haka nan bane yace to yanzu annabi ya bar duniya kenan wahayi ya yanke saboda haka kowa ya yi taka tsantsan ban san kun fahimta ba ai zamanin annan Muhammad sallam sai wani abu ya faru ko sai Allah ya sabko aya yayi bayanin hakika na abin yadda yake ko to annabi ya bar duniya yanzu akwai wanda za a ma wahayi babu shine Umar yace to za a rinka hukunta mutane da zahirin su shine laihin da kai ba magana kai wata ta'asa ka ce a'a ni a raina ba haka bane ba ka zo ka dauki kayan mutane amma magana ka ce a ni a raina ba haka na nuha ba ko ka zo ka wani abu ka ce a ranka ranka tsakaninka ne da mahaliccinka to wannan yana nuna mana cewa duk lokacin da masu mulki ya zama da ba su da ilimi na addini to za su rinka kama karya a cikin lamarin addini wannan kuma yake nuna cewa malaman da suke kusa da masu mulki kuma su rinka gaya musu gaskiya ai to ai gashi nan an ce sun ce faqalu bunu alaihim bunyana sun ce kawai a tada gini a kansu ko ba haka nan bane ba to mu kuma wannan zamanin sai zamana malaman da dama sun zamana maluma adda'a ne kaga su wannan ai sun yi kokari sun gaya mai shugaban alal akalla abinda suke gani ya dace a lokacin ko bin sai kuna fahimta ba ai sun ce ai gini ko shi kuma shugaban sai ce lanattakhizanna yace wallahi sai sun yi yawani irin al'ada ta shugabanni musamman wanda suke da karamci na abin da ya shahi addini sannan kamar yadda muka ce ana buƙatar mi malumai su rinka matsawa kusa da wanda suke kamar yadda da yadda ya kamata ma masu mulki ya kamata su rinka neman malumai wanda suke masu tsoron Allah wanda za su rinka gaya musu me ya dace su yi bin sai kun fahimta ba ba so ake ba ku zama ko kuma malamai kun tattare kayan ku kun koma can da abin da aka tullo a tulla muku ku ce ya za ku yi wa'azi haka nan da je ka kanan tarihin abubakar gumi nan kulkusa ka ga yadda yake da shugabannin zamanin shi suna shakkun shi firizidan ha ya ce in aka ce abubakar gumi yana neman shi hankalin shi na tashi aka ce lafiya ce to shi bai in ya zo ba cewa za a yi ana laban hilaye a bashi ba kujerun aikin hajji a bashi shi ba shi bane matsalar shi kawai zai zauwa ne ya gaya ma matsala ta al'umma kuma ya ce ka ji tsoron Allah ka san wallahi Allah sai ya tambaye ka to shi yasa sai zamanin suna da kwarjini suna da kima to mahi yawanci su ko malamai yanzu suna da kwaɗayi to duk malamin da ya zama na mai kwaɗayi kuma bai kima a wurin mutane sannan haɗin gaskiya kuma sai ya mai wahala to wancan ya baka wancan ya baka ka isa yana nan wurin kai wata magana tana yin magana ko bai nan zai kira kai ce yanzu ana haka zaka mun ku bar shi zai zo nan zai ce sira ne wani taimako kaza ko ba haka na ne ku bar shi zai zo shi yasa aikin da'awa ba aiki bane na ragaye aiki ne wanda yake buƙatar sadaukarwa na mutum baki ɗaya ka abin da ya mallaka sannan kuma shi ma ya rinka haɗawa da neman taimakon Allah kamar yadda za mu zama mu ji ƙarshen wannan ayoyin Allah da kan shi yake ce ma'annan Muhammad Salam ka rinka roƙon Allah ya datar da kai ka hanya wadda take mi madaidaiciya lokacin nan wani shugaba ne tsarin planning familial wannan da abubakar gumi ya samu labari sai ya rubuta letter ya ce aje a kai mishi an ce koyaushe za su zuwa su tattauna a tabbatar da dokar ya ce a sanya za a yi a kai mai wannan letter in tashi kahin ya hita aka aka je aka kai mishi in ba na manta ba daga cikin abin da ya sace kai yanzu wani hakka kai wanda zai tsara ma Allah yadda zai tahiyar da bayin shi kai hakka kai ka kawo gyara cikin lamarin Allah ba sai kun fahimta ba shugaban kasa haka ma wannan letter in yayi tsora Allah kai yanzu dan mulkin da Allah ya baka hakka kai ka ce wai ga yadda haka ya kamata mata su rinka aihuwa a rinka kai hakka kai yadda zaka tsara ma Allah da bayin shi domin yanzu duk wata shigantaka aka zuba malamai ake ba kuɗi suna tallata ba ko ba haka nan bane ba wallahi in tahiya ta ci gaba da tahiya haka yadda malumai suke ta lalacewa ta kowane ɓangare zuwa gaba sai ya kam sai ya zo duk wani sharri akwai malumai ciki su ne za su rinka tallashi yanzu wannan hayaniyar da ake yi wanda bin so in magana kansa ba kuma zan yi magana ne kan kawai abin da yake halin mutanenmu ni yanzu in na ji gama garin suna cewa gama gari suna cewa ai wannan faɗa suna yaban kamar misali suna cewa ai iran ƙasa ce ta musulunci ko ban maganin laifin kuma ban ma ɓata lokaci na wurin ya zan kwatanta musu su fahimta sai dai wani lokaci saboda a yanzu su idan su ya riga ya leke to amma abin takeicin shine ka samu malami na cewa ba magana ba ce ake ta akida to musulmi in ba ba kida me addinin naku ko ko ba haka nan bane ba akida fa ita ce addini shine abin da ka kudurce kai yarda da shi zaka bauta Allah subhanahu wataala amma kana gani yadda al'umma suke ta fadawa cikin tarko daban-daban saboda mi kullun kokarin da ake ya za a yi a cire musu wannan akida ita kuma akida ita ce ke darme mutum ita ce ke dora mutum kan abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma ya yarda da shi to sai a ce a bar magana akida to in aka bar magana akida me za a magana shi a demokarasi za a magana ko ko shugabancin gargajiya a mi za a magana kan shi wanda ya ce ba magana akida ba ce kamar yana cewa ba magana addini ba ce to kaga in ka ce ba magana addini ba ce mu musulmi babu ruwan mu kenan Allah ya fahimtar da mu kenan malumai ya zamana duk lokacin da suke tare da shugabanni in sun ga wata banna ba su da ikon gyara amma suna da ikon gai haka ne ko ba haka nan bane ba to su je su isan musu da wannan sakon su cewa ne ka ji tsoron Allah wannan abin da za ka yi abu ne wanda ya ci karo da doka Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ɗazu na jimalan sanushi yana cewa wai wani ko dan bori ne ko mine ne ya haifo ce wai shi ya san duruwa a Niger akwai doka ya karanta article Merokon Bill ne da ya ce kowa yana da dama ya bauta ya yi duk abin da yake so inda ba zai kawo tashi hankali ba mun ce ma abu mu yarda ba mun yarda sai ce to kai a Niger ko ce to shi kuma Allah Allah mahalicin sammai da kasai ha shi kuma yana da dokar cewa ka a kuskura abota ma uban kowa sai shi haka ne ko ba haka ba to balil insanu ala nafsihi basira kai ka je ka bauta ma wanda kake so duk wannan hayaniyar da kake fa nan ne bakin da Allah ya jarbe ka da wata cuta in ka fara wayyo Allah wayyo Allah na wayyo Allah ko ba karan bare ba nake shegantaka ce ta banza da toyi wanda in mutum ya ci shinkawa ya koshi kawai Allah yana mai talala sai ga komai zai iya gai to malumai aikin ku ne ko da ko ƙasa ta ba da dama kowa ya bauta abin da yake so ko dole sai an ce wancan da ke aiki kaza kahuri ne aiki kaza ya saba ma duka Allah aiki kaza ya saba ma hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai rabon ganin ba iya gani shine mai rabon mai rabon ya gane ya gane kawai ai da mu wa'azi ba tursasa bane ba ko yanzu wannan malaman da suka yi magana nan sun tursasa cewa sarkin nan sai yayi wannan ginin kaga sun gaya mai abin da ya dace ko bai ji ba sai yayi gini shi kuma aka abin da yake so Allah ya datar da mu Allah subhanahu wata'ala ya dora mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi to kun ga sai Allah subhanahu wata'ala yake bada labari kamar haka ne yayi dan ya nuna musu cewa lalle shi Allah subhanahu wata'ala mai iko ne na ya tayar da mutum bayan ya mutu sai Allah ya ci gaba da ba da labarin wannan ɓangare na kisa wannan matasa na ashabul kahfi dama aitincin Allah subhanahu wata'ala ya ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq Allah ya ce Musa Allah Allahu akbar mu ne za mu baka hakikanin labarin ashabul kafir da yake duka wancan maganganun da mutane suke gai shirme ne na Allah shine na gaskiya dan haka saurara ka ji da labarin yake to bayan Allah subhanahu wataala ya taba mana wani bangare na kissa sai ya kawo kuma irin maganganun da mutane suke gai kan wannan kan lamarin nan na ashabul kahf muna fahimta ko shine Allah subhanahu wata'ala yake ce ma annan Muhammad sallam sai ya kulu talatatu rabi'uhum kalbuhum wasu suna cewa ko zaka ji wasu suna cewa ai wannan matasan su uku ne karansu ne na hudu wa ya na hamsatun sadisuhum kalbuhum za ka ji wasunsu kuma suna cewa a'a wannan matasan su biyar ne karansu ne na shidda sai Allah ke cewa rajiman bilgaibi kenan sai na salasatun rabi'um kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum Allah ya ce rajimun bilgaibi Allah ya ce kawai wannan maganganun da suke lalibe suke a cikin duhu ban san kun fahimta ba ai Allah ya ce wai wasu sun ce su uku ne ko karansu ne na hudu wasu sun ce a'a su biyar ne karansu ne na shida ko Allah ya ce rajiman bil ghaib kawai lalibe ne can ki hudu ne suke ba su san hakikanin abin su nawa bane ba haka ne ko ba haka bane sun sani ko ba sani ba ba su sani ba sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yaquluna sab'atun e wasa minhum kalbuhum Allah ya ce kuma wasu su ce su bakwai ne karansu ne na takwas Allah ya ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce kula rabbi a'lamu bi iddatihim ai Allah ne mahi sanin adadin wannan matasan su nawa ne hmm? yace ma ya'lamuhum illa qalil Allah yake ba wanda ya san adadin wannan matasan hakikanin su nawa ne Allah yace sai ɗan kaɗan daga cikin mutane sai Allah yace ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafit fihim minhum minhum ahada Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annan Muhammad sallallahu fala tumari fihim kada ka bata lokacinka kada ka tsaya jayayya da su illa mira'an zahiran Allah ya ce sai kamar yadda zamu zamu ji malamai suka ce sai da abin da yake wanda Allah subhanahu wataala ya yi ma wahayi kenan duk abin da za su ce ma kakka tsaya ka bata lokaci kansu sabanin abin da Allah subhanahu wataala yake ga ma kakka tsaya jayayya kan wannan adadin sunan ne ko kuma kan lamarin ashabul kafi saɓanin wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yama ya ce wala tastafid fihim minhum ahada kuma kada ka kuskura ka nemi fatawan wani daga cikinsu yahudawa ko nasaru za mu zaba mu ji ka annan muhammad sallam ya nemi wani ya ce musu wai mutanen nan su nawa ne muna fahimta malam wata doka sai Allah in ba shi ba wanda zai sata kana ji ba annan muhammad salam ne ake tema kada ya kuskure ya jayayya kuma kada ya kuskure ne mu fatawa a wurin wani tunan wurin malumai sai suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai ya kuluna imam al-qurtubi yace sai ya kuluna yace rari bihi ahlut tawrat ana nihin yahudawa wanda suke zamanin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa zalika annahum ikhtalafu fi adadi fi adadi ahli ahli kahf sune suka yi sabani dangance da cewa su wannan mutanen kogon adadin su suna wani shi Allah subhanahu wataala ya kawo wannan mi wannan labari wasu kace a ana magana ne kan Yahudawa da Nasaru wanda wasu kace kuma a ana magana wannan Yahudawan wanda aka tambaye su ko kuma su suka ce ma a tambayi annan Muhammad sallam wannan tambayoyin guda uku har in shi annabi ne zai ba da amsa in kuma shi ba annabi ba ne ba ba zai iya ba da wannan amsa ba muna fahimta kenan maganganu ga su na wurin ko duka sai Allah yake cewa wannan maganganun rajimun bil ghaibi kawai lalibe suke cikin duhu ba su san hakikanin adadin wannan matasan su nawa bane ba sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo magana na uku sai yake cewa wasu kuma suka ce su bakwai ne karansu na takwas ko? to yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan magana sai bai ce rajimun bilagai ba bai ce wannan maganan ma lalibe ake cikin duhu ba wancan magana da wanda suka ce su uku ne karansu na hudu da wanda suka ce su biyar ne karansu ne na shida sai Allah ya ce duka canke hudu ne ake amma da Allah ya ce da suka wanda suka ce kuma su bakwai ne karansu na takwas sai Allah ya yi shiru kan kissai sai Allah ya shiru kan wannan magana shine malumai da dama sahabbai suka ce wannan ya nuna tabbacin cewa kenan ashabul kafi innan su bakwai ne karansu na takwas shi Allah yake cewa ka sani babu wanda ya san adadinsu sai 'yan kaɗan daga cikin mutane wasu ka ce a 'yan kaɗan daga cikin mutanen da Allah subhanahu ta'ala ya saukan mu a taura wasu ka ce a 'yan kaɗan daga cikin mutanen annabi isa wasu ka ce a 'yan kaɗan daga cikin sahabbai amma Allah cewa ba wanda ya sani sai 'yan kaɗan daga cikin mutane kenan in ma wa'ancan ne in ma wa'ancan ne duka ne sun shiga cikin mi sun shiga cikin mutane shine babban sahabi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi bin Abbas sai yake cewa ana yake cewa ana eh min alqalil ni ina daga cikin ƴan kaɗa'in nan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba wanda ya san adadin su sai ƴan kaɗa kuma wannan magana ta Ibn Abbas magana ce wadda take ingantacciya ta hito daga wurin shi to abdullahi bin abbas dai zan ce kusan kowa ya san shi ba sahabi bane wanda sai an ce kaza sai an ce sai an ce sai an ce da Allah ya ce babu wanda ya san labarin ba wanda ya san hakikanin adadin su Allah ya ce sai ɗan kaɗan bayan abdullahi bin abbas ya tabbatar da cewa wannan su bakwai ne karansu na takwas sai ya ce shi yana daga cikin ɗan kaɗan inda Allah ya ce ba wanda ya sani sai ɗan kaɗan to kai ka isa kace kana cikin karayen nan a yanzu ka sha kashi to amma su sai su gayi kuma ta zamna in dai maganar bata ci karo ba yace shi yana daga cikin wannan yan kadan annabi Abdullahi bin Abbas tun yana yaro karami manzo Allah ya mishi addu'a Allah ya fahimtar da shi addini Allah ya fahimtar da shi ilimi da ma'anoni na alkur'ani mai girma yana daga cikin manya-manyan malumai cikin sahabbai amma abdullahi bin abbas lokacin da annan salam ya ba duniya ya balaga amma babban malami ne cikin sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko da annabi ya bar duniya shi ya ci gaba da neman ilimi wurin sahabbai wanda suke manya-manya kaga wannan yake nuna neman ilimi ana yin shi tun yarinta har zuwa girma. Labin Abbas ya ce haka zai je kan neman hadisi guda iska ko kura su yi ta bugun shi. Ya taɓa zuwa neman hadisi ruwa wani mutum. Wai sabida ladabi in ya je bai bai bubbuga ma gida ya ce ka hito Abdullahi bin Abbas na neman ka to ku zai maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam. A ce na neman ka ba dole ka hito ba. Yace haka zai zaunawa ƙura iska in lokacin ruwa ne su buge shi yana jiran malamin nan ya hito sai ya hito sai ce kai kai dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanka me ya hana ka zauna gida ka kira a ce in zo kai ko yace a ilimi kamar da Imam Malik yace ilimi je mishi ake ba shi ke zuwa ba shine zuwa ake neman ilimi za ka ga ko karatu duk wanda aka cika tardawa gida akwai mai karatu shigantaka ta yawa cikin lamarin ƙwarai da gaske amma ka zo inda ba kowa a caɗa ma bulala kai kuka ko ba haka ba Allah ya samu cika da imani to kalli wani abdullahi bin abbas kenan to shi ne ce yana shi yana daga cikin 'yan kaɗan da suka san haƙiƙanin ashabul kafi su nawa ne ya ce wannan ashabul kafi su bakwai ne kamar yadda magana ta ƙarshe cikin ayal qur'ani ta yi karansu na takwas to kuma malumai da dama sun tabbatar da wannan kusan dai sun tafi akan wannan magana ta abdullahi bin abbas cewa ashabul kafi su bakwai ne karansu na takwas sai Allah yake cewa fala tumari fihim illa mira'an zahira kada ka tsaya kai jayayya a cikin lamarin ashabul kafi shine yake cewa ai la tujadilu fi ashabul kafi illa bima auhayna ilayka kada ka kuskura ka yi jayayya cikin lamarin ashabul kahfi kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kan abin da Allah ya yi ma wahayi sai yake cewa huwa ardul ilmi iddatuhum ila Allah ta'ala wannan shine hakikanin mai da ilimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce ai ba wanda ya san hakikanin su sai shi ko sai yan kadan to kaga kada kai jayayya kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan ashabul kahfi su ce kaza su ce kaza ka ce kaza akan wannan yahuda ko nasaru ko masu ja da kai kenan ka tsaya ka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wahayi Allah ya datar da mu kamar yadda malumai suka ce wannan yana nuna sanin adadin ashabul kafi ba wani abu bane mai muhimmanci dan da sanin adadin su yana da muhimmanci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya rinka ba da labarin su yana inda hun fitiyatun amanu bi rabbihim ko iz awal fitiyatu ila al-kahfi Allah ya rinka ba da labarin su to da sanin adadin su yana da muhimmanci da Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin cewa ga su kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kamar yadda in kika karanta littattafan tafsirai da dama za ku ga suna kawo hadda sunan karan hadda suna ashabul kahfi wanda duka ba wani labari wanda yake ingantacce wanda ya tabbata daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan cewa ga suna ashabul kafi ko kuma sunan karansu kawai kiso shine da damar su Isra'iliyat a ce sunan su kaza sunan su kaza sunan su kaza kamar yadda wasu sai suka musamman wannan akwai sunaye in ka kalla wanda ɗan tsuba-tsuban nan suke aiki da su in ka karanta za ka ga wasu sunayen na ashabul kafi ne ko wasu sunayen suna kama zuwa sun samu wurin to ai an ce manyan waliye ne ko to ga wuri neman kuɗi suna ba da asarara da sunayensu laƙabi da dama daban-daban ni cikin malaman tafsiri akwai wanda da ya zo ce ga irin laƙabubukan da suke aiki da su in kana da wata kasuwa ta tsaya in kana da wani aiki in kana son kaza duka ga laka sun ɗauko suna a tabul wanda suka zo cikin isra'iliya kisoshi na ƙarya sun tsaya suna ƙasar da mutane da su ai dama in ka kalla mahi yawanci in ka zo da yan tsubban nan in aka baka wani wuri da yake ji ana ya wasu sunayen ka ji su ba sunayen mutane ba su ba sunayen aljanna ba ko ba haka nan bane kaga an karkace allo an yi wani rashin kare can can an yi wata dubul bai a labgar can an yi wata bai karkatatta kaga duka abubuwan shi ba shi ruwanci ba shi ba larabci ba shi ba ingilishi ba shi ba faransai ba mahi yawanci wani kancin ne da su aljannu suke badawa to amma kamar da Allah ya ce wanda ya batar da shi babu wanda ya sai shirye da shi sai a zo a gaya ma sunayen wasu tarkace sai kai ka zo ka budari kana ta kiran sunayen wannan aljannin sai Allah ya jarabe ka biya ma bukatarka kaga daga nan ka kama hanyar bata ko ba haka nan bane ba kamar yadda magana da nace ta ranar nan matashin da Malam Wahida Abdulsalam Balai ba da labarin shi wanda ya tashi yana da awa a cikin ƙauyensu yana ta kahotar da bokaye da 'yan bori da malaman tsubo to a garin kuma akwai wani kasuwar gomin malaman tsubo kasuwar gomin boka shi kuma duk wanda zai armi sai ya je ya ba da kuɗin kashin alƙalami shi ne sai ka je ka ba da wani abu in dai kana son ka je ma matarka a matsayin ka na ɗa namiji amma in ba haka nan ba baka isa ba yaron nan ya ta ebe ma boka na albarka yayi tai yayi tai ka san mutanen gari da kuma in akwai jahilai ana yaro yana taɓa waliyan mutanen da Allah ya yarda da su an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza mutanen gari suka yi ta fatar Allah ya kai su alman wannan yaran su gaya za a ilawa ba shi bane ke ta zagin bokayen nan yake cewa ba su isa ba yake cewa kaza yake cewa kaza yake cewa kaza kansu to bari alman shi ya zo mu gani ya zai ilawa shi da su ana nan yaro ya tashi arni to ka san in ana gayin maganganu maganganu suka yi yawa in ba Allah ya taimake ka ba sai a rinka sa ma shakka kai ma ka samu cikakken yanki ne ko to a ce hin ka bi a hankali mutanen nan damun summawa ne summawa ne summawa ne hin mu dai soyayya ce ta samu ke gaya ma san lokacin da da aka kama da na haka cikin mutanen da wani ya zo ta zane saboda soyayya an ce a raba aiki kana wai duka yi wai shirme to ni yanzu dan karamin na sai a raba aiki kana inda gaske ne guda a daga carbin shi haka kawai mana ba shi kenan ba koko to da hayaniyar banza ce kullum shi bana illa ma ka taba Allahu lana ba abin da zai samu ka sai abin da Allah ya rubuta zai same ka yanzu wannan matashi da ya ci gaba da wannan da'awa yanzu ko da arman shi ya zo da hankali ya tashi sai ya je ya samu malam wahida abdulsalam bali ya ce malam ina cikin wani yanayi mai kyau haruwa ya ce akwai wani kasar gumin boka a garinmu duk wanda zai arme to sai ya bashi kuɗin kai alƙalin in ba haka na mabaɗi sai ya je ma matar shi ba to ni kuma na yi ta wa'azi kan tauhidi na yi ta kawurta su na yi ta kaza na yi ta kaza na yi ta kaza shi malam wani ne ce mishi ka wannan ai ba kawai ba ce yin malam magana da nake gaya mawa da gaske ne in baka bashi kuɗin kai alƙalamin nan ba ka isa ka je ma matarka ba kaga shi ma ai yara zana ko maganganun mutane sun ɗaya tasiri kan shi sai malam wahid da yake mishi yadda za a yi kai yake ce ma boka in ya aihu ga uwar shi ga uban shi ga ranar da za a ma armi in ya isa ya hana ka je ma matarka a matsayin ɗa namiji sai ka dawo ce haba malam ina gaya ma abin da gaske ne an je in gaya ma wannan magana ya ce kai ka gaya mishi ya tattara dangin shi bokaye in sun aihu in dai abinda suke gaskiya ne su hana ka ka girma matarka ya ce malam ba labarin da nake baka na bokan nan da gaske ne haka nan abin yi ya ce to ka je ka gaya mai ka zo ni kuma zan baka abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga sharinsu ko kuma in kai baka iya gai ka aika da sako kasan tauhidi malam in ya ratsa mutum shi yasa kakka zamana cikin mutanen da ba su yi imani da Allah ba in dai ka ci gaba da hira wanda ba take da alaka da addini tattare da su kai ma za su sama shakka kwarai da gaske kayi da Allah gusancin zai su ma duk ba muna ganin su malaman mu baka san muna hadewa da su ba ƙarya suke suna ɗaukar layi suna shan rubutu ku ne suke rena ma hankali ba haka nan bane ba haka suke cewa yanzu yaron ne ya dawo ya ce to malam ai mai waya taho da haka rana kaza ne sai ya ce to yanzu in aka kawo mamatarka ka tashi ka yi nafila raka'a biyu nawa bayanan da ake kowa dibi yake wasu kasuwar gomin wasu irin wasu asarari ne za a buɗewa a karanta ko ba haka nan ba ba wani abu wani na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka san sauki gare shi ba wani wahala yace ka tashi ka yi nafila raka'a biyu ka dora hannunka akan kan matarka kai addu'a da annabi sallallahu alaihi karanta Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta alayhi wa a'udhuka min sharriha zuwa karshe yace malam wannan addu'a yace kware da gaske kai je ka yi ta ka gaji ba uban da isa ya hana ka je ma matarka sai da izinin Allah kawai yaron nan aka ƙara mai tunatarwa kan imani yake ni ya ƙaru kawai sai ya ko da yace aka yi aure haka nan kuma ya yi mata shi lahiya lau daga nan mutanen garin suka halarci a kai ashe ma ƙarya ce yaro karami ya gagare shi ba sai kun gane ba Allah bai ba shi nasara ba guda man bokaye in ya gaya ma gaskiya guda to su ya ma ƙarya ɗari kama aljannu suke haka Allah ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum al-kazibuna mai yawancin su makaryata ne kana zaman ka lahiya sai ta da ma hankali to ka tashi tsaye an masanyo ka gaba wallahi shi ke nan in ma ka azafin bidiyo sauka ko ba haka ba sai ka ce dawa dawa ya sanyo ni gaba gaya muni su inda da gaske ne gaya muni su in ya gaya masu sai ka ce to za mu yi jinga da kai ina son gobe duka su mutu ban son in haɗu da kowa ba shi kenan ba in tashi tsaye ka ce ko to tun da sun san wani gaba ya zani kawai ka she mini su ban son ganin su ce ai ba haka ba ake kai kuma yanzu ka samo abin yanka ka nemo wani da akuya ko ka nemo wani rago in aka yi yanka akwai wani aiki da za a yi insha Allah ba su makoni mana shi ki jiwa hada insha Allah ka ba da garanti mana to haka suke shi yasa ku rinka zama da mutanen da suka san Allah duk wani abu wanda ya same ka yake da alaka da irin wannan abubuwan ko ka nemi mutane wanda take kyautata musu zato kan lamarin Allah wallahi za ka yi sun ce za su haka wani hankalin shi ya tashi wai an ce an sanyo shi gaba da ce tun da kama yadda Allah baya ba dole a sa ka gaba kai ka sa Allah gaba ka ga akwai uban da zai ture Allah ya shiga wurin ne ba ku shi wallahi duka hayaniya nan da mutane kaga suna yi rashin sana Allah ne ni abin da na imani da shi wancan da ake cewa ya sanyo ni gaba da akwai abin da zai iya shine hoye bada daga duniya ko to ya gagara na yi cin mai kyau na iya shan mai kyau na iya sa kaya masu kyau a haka na wuce shi kawai ko ba haka nan bane ba kawai zan roki Allah nan da ya bani in ce Allah ka ƙara min kuma ka tsare ni daga sharrin duk abin da ka halitta ba shi kadai ba shikenan sai ka ci gaba da rayuwar ka lafiya da amma wallahi na san wanda masallaci in ya tafi masallaci in ya je ga an soya matakalmin shuri bai tashi cewa ake bibiyar shi ake ƙarshe yanzu bai saman kan fosta inda yake duk ya kisa takalmin bai yarda bai sha ruwa ko ya ci abu wani kawai yana kallon ta ko'ina za a iya mishi wani abu saboda mai babu imani da Allah annan Muhammad sallam nama aka kawo naman da kanshi akuyar da kanta ta ce an sa guba kankace ne amma sun ce bar su kawo su in shi manzan Allah ne su gani kallawa ina wanda ko kaga ana yawo da bidiyon shi kwanan nan wai an ce annabin su ya ce in aka yi azkar ba abin da zai samu ka ko suka ce in dai da gaske ne shi ya dauki guban nan ya sha su gani wanda in aka sha kai tsake sai mutuwa kuma ya sha saboda lokacin mutuwa da lokacin wahala bai bai ci gaba da rayuwa ka sami yake ne kawai ana gaya ba annabi ya ce kana shakka ba dole ka shiga matsala ba an ce ga adda annan muhammad sallam ya ce wannan malam da ya bada labarin wannan matashin haka shi ma ya tsarda wasu kasuwar gome 'yan tsubbo ya ce irin yana mataki na lise ma haka yana ɗan sarmai an ce ai waliyai ne suna haɗa ƙwar'ani suna sa ƙwar'ani ya juya kamar fanka suna haɗa ƙwai da ƙwai haɗa kaga ƙwai ya ja baya can ya zo ya haɗi katsam ya ce duk bokaye ne aka ce him yaro ka ba makanka asiri mutane Allah ya haɗu da su ka ce wai bokaye ku da ba kusan zaman lahiya yace sai ya abokin shi suka tafi yace sai sa abokin nashi ya tsaya kamar kotan yamma haka yace kai ta karanta mana ayatul kursi da amana rasul yace shi kuma sai ya sa abokan fas a fas yace in ka isa kai abin da kake mutanen gari hin ka ruha makanka asiri waliyai kai ka tabo makanka hin kawai bokan ne ya zo ya dauko wani kyalle an rubuta yasin ya ɗauko alƙur'ani ya karanta kan cirkon da yake karantawa ya ce ma ƙur'ani juya dama ƙur'ani yake juyawa ya ƙala kuncewa ka aje sunayen aljanin da yake kira bai kira daidai ba ya kulla ya ce ma ƙur'ani juya hagun ƙur'ani yake juyawa yayyai ƙur'ani yake juya Allah ya kumetar da shi to kai ana karanta ayatul kursi da abu rasul akwai shedana aljanin da ya isa ya zo ne mala'iku ke sauka wurin ko ba haka ba da wata rana yana mota roƙiya wai aljini ya ce kan ma ka ɓata makanka lokaci in dai ka yarda in hita daga jikinta in shiga jikinka ya ce na yarda bismillah kai da kai ne suka ce a saurara ko ba haka ba ina mijinta yake ko ina yan gidan su so kai ka yarda da wannan sharaɗin suka ce kawai daga rukiya a wallahi shi yasa za ka ga wasu suna ruke su da aljannin suna kaci wallahi zuciyoyinmu ne kawai suke da matsala yanzu zuwa can aljannin sai shiru sai hushe da kuka sai ce mishi me yasa ka kuka sai ce ai a yau ba wani shedanin aljani da ya isa ya tunkare ka me yasa yayi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so dai to akwai wani aljani da ya isa ya tunkare manzo Allah ne ya gai sallallahu alaihi wasallam yace ranar ba wani abin cutarwa da ya isa ya cutar da shi to ya sami yake ne ce ma aljani in ya isa bismillah kai ma ka gwada ka bari kawai sai an kada wata in kayi adda aka ce ma aljanin fito daga gare ta zona a ba sai an gwada ba to zuci akwai akwai wani kisa ina shi da ake danganta da imam ahmad kowa ne da in ya inganta wanda aka ce takalmin shi ya aika ya ce ma aljanin dan da'a ma Allah ya hita kamar zuciyoyinsu suna da kyau sun gazgata ma Allah ne shi sa Allah ya ce minal mu'minina rijalan ko ba haka nan ba sadaku ma ahadullah sun gazgata alƙawali sun cika duk wani alƙawali da suka yi ma Allah zuciyoyin suna da kyau annabi ya ce wanda yace bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiul alim so uku ba wani abin mai cutarwa da sai ya cutar da shi to wallahi in kayi ta da ne duk bala'in da aka shiga sai Allah ya kare ka wanda ya rawaito wannan hadisin aka zo aka tarra shi ko kunama ne ta cije shi ko menene ko wani abu da irin haka masu dayin nan sun taba shi yana karantar da hadisin sai ake kallon shi sai ce a'a ranar da wannan abin zai same ne ce bin yi addu'a ba ha su suna da yaƙini in suka yi addu'a Allah zai kare su to muna da shakka ne dangance da lamarin Allah jiyan nan wani dan wake ce mun sun shiga wani ƙauye to irin ko da yaje sai bari yayi addu'a da manzo Allah ya karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ashe garin akwai mayu wanda suke tare har sun ce a har sun kama shi shi kuma ya dawo lahiya to manzo Allah ya bada addu'a ka rinka shakka akwai cikin magabata wanda suke wannan addu'a sun kwanta a cikin sahara kunama ta rinka musu bargo kunama sahara ita ta rinka musu bargo wanda in ta ce za ana kallon sai lahira ko to aka wanda ya sai lahira ne ba da izinin Allah ba kunama yace sai da sahiyar ta yi sun wayi gari suka rinka sauke kunama tana sauka tana tahiyar ta Allahu akbar malam ba zuciyoyi ne sun lalace kawai duk wannan addu'a ita ce ha to malam kuma wancan su ai sahabai ne ko kuma wancan suna da imani akai baka da imani shi ne sakon da nake so ka isa kai da yaƙini ka gani akwai irin wannan ga dama a cikin rayuwar magabata saboda yadda suka akwai mahaukaci da ake ɗarmewa da ƙarfi sabon musulunta ne fa aka ce kai wai addinin naku ba wani wannan mahaukacin namu ya gagare mu suratul fatiha ya karanta mai Allah ya bashi lafiya suratul fatiha wani ya ce ka'a wannan sotul fatiyu aike baka san darajar ta bane sakare shi yasa ka ga limaman ku daga sun kabarta sallah sai su yi kan filifanta su ce Allahu akbar ko ba haka nan bane ba tsakani da Allah na limaman namu suna karanta sotul fatiha musamman inda ba a bayyana karatu kahin kai ta'awuzi kahin kai basmala hasun duka kalla Abu Sa'id al-Khudri suna tahiya kunama ta ciji wani sarki aka zo neman magani cikin ku akwai mai magani kun san me yace rantsuwa yace wallahi inni larak na ranci da Allah ni ina magani ni ina da ina yi ruqya yace amma ba a ce ayyukin da saboda mun zo kun ki taimaka mu kun ki ba mu masauki kun ku ba mu abinci ni za a yace sai kun ba ni rago 100 suka ce ba matsala in ne sarki ya wuce yace suratul fatiha ya karanta mai Allah ya bashi lafiya sai kuma yanzu ko a da aka zo ana ma ana kan suratul fatiha sai ka ce ta wannan adawa ya bi santa ba wannan ana magana addu'o'i ya yi sai irin na yin tsubban na in suka zo yaji suna ya zagargaya iri ya hasa halaka shi daga nan mai sani kuma wani lokaci adda yana da alaka da imanin mutum mara albani ce akwai siyasa cikin lamarin addu'a yace lokacin sarki bai da lahiya aka kira malaman nan na gargajiya su zo su yi masarki a ta to an ka an tafararren tsoho ba amma ji abin da yake ce baki da miyo da goro suka yi da dai haka nan ya ce da kiristoci suka shigo kahin fasto ya zo kahin ayyada sai da aka yi installation na kayan sauti haba malar ko da aka ida fasto yana amsa ce hallelujah sai ga sarki ya gyara zama e kalla yadda ya to ya ce amma yanzu mutum ya ce in mutum ya zo misali akwai wanda in ya zo yana da ɗan ba a da abe yake so sai ka ce zauna ce mai matsalar ka kaza sai ka daga ci daga hannunka ya Allah kai ta jinjina ma Allah kana yaba ma Allah Allah ga wani nan kayan shi Allah ka Allah ka jina amin amin amin zai samu shi ma wani dan abin nan amma da suka zo suka suka yi animan fada sai ke har samun kuraji to kai yanzu wanda ke da ranar imani sai ta hanya ba da kyau sokin ba yake tunda musulmi sun zo ko motsa bai ba to kaga wannan abu sai al-khudri da aka baya wannan ragon tsaye sai ya zo sahabbai suka ce a a a zo araba yake kai wallahi ba a ce yace ko wani abu yace manzo Allah bai koya mu dan haka ba a taba su sai an je gaban manzo Allah da aka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mamaki wai wa ma yudrika annaha ruqya wai yaro ya akai ka fahimci cewa wannan addu'a wannan sura tana maganin wannan abubuwa annabi ce a raba ni ma a bani nawa to ba shi ba karshen halacci ba kenan manzo Allah ya ce a raba a bashi nashi to mai yawanci ba mu da yakini ne kamar yadda wannan mun sha bayanin shi muna da shakka dangance da abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya yi mana bayani sai ka ji mutum kalli wanda ya zo an kama famai an kama an kama dan uwansa wurin yaki ha suka zo suka ga ma annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi ce su koma in ba su rinka la haula la quwwata illa billah ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel da kai ne sai ka ce ka yare da mutane a ce yan kidnapping sun kama shi wai ce a rinka la haula la quwwata ke shi wata magana to su tunda manzo Allah ya ga musu sun yarda to yanzu hadisi abdullahi bin mas'ud da yace suna cin abinci tare da manzon Allah suna jin abincin yana tasbihi sun yarda ko sai kun fahimta ba lokaci to Allah ya sa mu cika da imani to kun ga sai Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai jayayya kan wannan lamarin kenan ba wani abu bane ba mai muhimmanci cewa sai an san adadin kamar da malamai suka ce mahi yawanci kisoshin alkur'ani in sun zo suna dibawa ina ne wa'azi ina ne za a ɗauka darisa daga wannan sai Allah ya rinka bada labarin wannan ba kowane tarkace ba Allah zai kawo tunda ai kisoshi ne kaga sai Allah ya fara budewa da bangaren tauhidi da kuma yadda matasan suka yi suka mai da al'amarin su gawa al'amarin su ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu wala tastafid fi fihi minhum ahad kada ka kuskura ka tambayi wani fatawa daga kan labarin ashabul kafi kamar yadda malamai suka ce wai ruya annahu alaihi salam eh sa'ala nasara najran anhum fanha fanaha an su'alin wai wai in kaji an ce ruya kamar yadda yake malama hadisi shi gane ya tamari da kamar akwai rauni wai muna fahimta wai ai da kaji an ce wai kina akwai shakka wai annan muhammad salim ya tambayi nasara banu na jira ne na tambaye su wai dangance da ashabul kafi su ne wai sai Allah ya cika ka tambaya amma wannan akwai malamai da dama da suka ce wannan bai tabbata ba daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce ma'anar sallam wala taqulanna li shay'in an zo ayi kada ka kuskura ka ƙara ce ma wani inni fa'ilun zalika ga da gobe zan ma wani abu illa an ya sha Allah face Allah ya so ina ji wannan an ce lokaci yayi sai gobe za ka yi muhimmanci insha Allah a cikin maganarka da kuma matsayin ta kai da karina ta baka in kuma ba kaki sai kai na mai jaki ko ba haka nan ba eh na mai jaki ba eh an ce wai ya zo sayan jaki wai ce insha Allah yace ga jakin ga kudin sai dai laliba ya ji ba kudin wani ina jake ce kudin sun haɗe insha Allah a to kai abinda mutane suka rina kenan so da yawa za ka ga musamman wanda suke cikin mota ko moto alo gani nan gani nan yanzu day minute day minute yana shakwana sai ya faci to gaga ko kuma motar ka sa kile ko motar kai kai ya kita shi ai ka ce baka ce insha Allah ba ko malumai suka ce duk wanda kaga yana magana bai sa insha Allah akwai raunin aqida akwai raunin imani tattare da shi saboda duk wanda ya san Allah ke yi ya san ba wani abu wanda yake da garanti a hannun shi ko ba haka nan bane ba kalla wanda ya zo tar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa annabi to anan wa zai kwatarka ya tar da annabi da makami ko annabi yana da ne sai ya ce wa Allah da kai ne suka ce tsaya a sasanta ko in ma wani ce kai ce Allah zai kwanta ka zai ce a tasarara ba yanzu ba ko amma da yake akwai yake ne Allah sai ya canza lamarin ya maido makaman a hannun manzon shi annabi ya ce to kai kuma yanzu wa zai kwatar ka to mu kyautata ma Allah zato Allah ya sa mu dace akwai sauran lokaci abinda muka karanta na dade Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya shi mana insha Allah ta'ala gobe akwai darasi mai mahimmanci yana da mahimmanci kwarai saboda yadda mutane suka gafala da cewa insha Allah cikin maganganun su ya zama na kamar su ne suke da ikon komi kamar yadda in ka kalla hatta wannan yan metro kaɗan ne daga cikin su in suka bada yasi masu yin su suka ce zai iya kasancewa kaɗan ne suke cewa insha Allah ko ba haka ba to duk abin ko a hannunka yake wallahi ka ce insha Allah in ka daga ce wani ruwa zaka sha ka ce eh insha Allah karka yi kallon ga buda a hannunka ga ruwan ka bude kuma ga bakin ka daga wallahi komai zai iya faruwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله